أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتأطفي بنظرة تأتي لنا بزفر سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ubangiji ya ce wadkur ka tuna idza khada Allah mithaqan nabiyina lokacin da Allah ya rika alƙawalin annabawa ai ahadahum alƙawalin su yace lama atainakum min kitabin idan ni kawo muku wani littahi wa hikimatan da hikima kuma ja'akum rasulun sannan manzo wani manzo ya zo muku musaddiqun shana mai gaskatawa limamu akum ga abin da a tare da ku min alkitabi na littahi wal hikimata da hikima wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam la tu'minunna bihi to za ku yi imani da shi wala tansurunnahu kuma za ku taimake shi in adaraktumu idan kuka riske shi ala ubangiji yace ta'ala madaukakin sarki a qarartum kun tabbatar bi zalika da hakan ga wa akhadtum kun yi riko ai qabiltum kun karba ala zalikum bisa ga haka haka dinku kun riko isri alqawlina ai ahadi alqawlina alu suka ce a qararna mun tabbatar ala sai Allah ya ce fashhadu ku yi shaidu ala anfusukum bisa ga kanunku wa atba'ikum da kuma mabiyanku wa ana ni min ash-shahidin ina cikin masu shaidu ma akum tare da ku wannan aya ita har ayar da ke gwadin ubangiji maɗaukakin sarki ya tara annabawa gaba ɗaya kahin ya ba su manzanci ya yi musu assemble ya yi alkawali da su cewa zan ba ku littahi zan ba ku annabta zan ba ku hukunci to amma daga cikinku baki ɗaya idan wani manzo ya zo muku bayan na ba ku annabta da hukunci ya zo muku yana mai gaskanta abin da ya iske gare ku to za ku karɓe shi za ku yi imani da shi kuma za ku taimake shi kun yi alkawalin haka kun ɗauki nauyin haka suka ce eh sun ɗauka to sannan allah ya ba su manzanci wannan annabin da zai zo shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bisa ga haka tun daga annabi adamu alaihi salam wanda shine farkon annabawa har annabi isa wanda shi ne ƙarshe kayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowane ya zo yana sauraren zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam don ya aje tashi annabta ya karbi annabta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi ne ya ƙalu a ƙarna ƙala fashadu wa nama kuma na shahidin suka tabbatar sun karɓa allah ce to ku yi don haka ni ma ina cikin masu shaidu akan haka an ja
فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ومن تولى wanda ya bada bai ba da zalika bayan haka ga bayan hakan ga ay almisak bayan wannan alƙawali bayan an yi alƙawalin haka duk annabin da ya bada bai ya walwal wannan alƙawali to fa ulaika waɗannan humul fasikuna sune fasikai wato sune waɗanda suka hita hanyar Allah to wannan magana ah, Allah ya yi ta akan harshen annabawa na cewa faman tawalla ba da zalika an ce tun su annabawan su aka yi magana da su amma ba ana nuhin al'ummominsu saboda su annabawa ba su khiyana ba su walwale alkawali saboda haka allah yana nuhin a nan dukkan wata al'ummar da annabinta ya zo mata da manzancin da ya zo bayan annabi ya wuce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo amma mutanen suka ƙi karɓa annabcin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ne fasikai saboda haka duk wanda manzancin annabi muhammadu ya iske kamar irin yahudu da nasara da suka ƙi karɓan manzancin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tare da allah ya yi alkawali da su da annabawansu akan in annabi muhammadu za su aje su karɓe shi to su waɗannan su ne fasikai saboda haka yahudu fasikai ne nasara fasikai ne saboda sun ƙibin alkawalin da allah ya da annabawansu na bin annabi muhammadu in ya iske su sallallahu alaihi wasallam amma su annaba ba su saba alkawali da annabi Musa annabi Muhammadu ya iske shi da ya ajina shi manzanci da annabi Isa annabi Muhammadu ya iske shi da ya ajina shi manzanci bal shi annabi Isa musamman zai zo bayan wannan al'umma wanda yake shine cikin waliyanta na ƙarshe wanda zai aji shari'a ce ya yi aiki da shari'a annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون afa gaira dinin lahi ya buguna ko ta buguna duk an karanta haka afa shin gaira dinin lahi wani addinin allah ta buguna kuke bida wato wani addinin Allah kuke nuhi walahu ga addinin Allah ne aslama yan musulunta ai afatabguna gaira dinin lahi wa aslama lahu shin kuna bi wani addinin Allah alhali ya miƙu zuwa ga wannan addinin na Allah man fi samawati wanda a cikin samai wal ardi da kasai tsau'an bisa ga da'a wa karhan ko tilas bi saifi da takobi yanzu wani addinin Allah kuke bida alhali addinin Allah duk wanda a cikin mai da ƙasai addinin Allah ya bi ko dai ta hanyar da'a ko ko tilas da'a waɗanda aka kira ba tare da rigima ba suka bi akwai su da yawa wasu ta mu'jiza wasu kuma ta kallon makarim al-akhlaq na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka musulunta wasu kuma sai da takobi da suka ga uwar bari sannan suka bi to addinin Allah dai shine addinin da duk wanda a cikin mai da ƙasai shi ya bi akwai waɗanda suka bi ɗau'an ba tare da rigima ba akwai waɗanda sai da aka yi rigima da su sannan suka bi to kamar dai wannan wato wato istifhami ne na ta'ajjubi ai bai kamata ku bi wannan addinin Allah ba alhali addinin nan wanda a cikin mai da kasai duka wannan addinin sun kabi ta da'a ko ta tilas wa ilaihi turja'un zuwa ga Allah kadai ake ko ake mai sheku ai wa turja'una ilaihi ana mai sheku zuwa ga Allah mutai
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون lokaci ya muhammad ya kai muhammadu sallallahu alaihi wasallam amanna mun imani billahi da Allah wa ma wanzila alaina da abin da aka saukar gare mu wa ma unzila da abin da an ka saukar ala ibrahima bisa ga annabi ibrahim wa isma'il da abin da aka saukar ga annabi isma'il wa ishaqa da ishaqa wa yaquba da yaquba wa lasbata da jikokinsu wa ma utiya musa kuma mun yi imani da abin da aka ba annabi musa wa isa da abin da aka ba annabi isa wan nabiyuna min rabbihim da kuma abin da aka ba annabawa baki ɗaya na daga ubangijinsu dukkansu mun yi imani da su la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu rarrabawa tsakanin ɗaya daga cikinsu bit tasdiqi wat takdhibi idan mun karyata wasu annabawan mun gaskata wasu annabawan mai imani dole ne shi imani da dukkan annabawa ko da yake akan samu saboda dukkan su bisa ga wahayi guda suke gaskiya ne ana samun bambanci a wajen shari'a da kuma mu'amala tsakanin halƙullahi amma ƙashin bayan manzanci na wahayi na sama duk guda ne shine yarda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah saboda haka wannan shi a manhajin da dukkan annaba suke a kai to shi yasa mutum imani ne ba zai zama na kwarai ba sai ya yarda da dukkan annabawa saboda dukkan annabawa bisa ga wannan suke amma shi wajen shari'a ana samun bambanci kamar hukunce-hukuncen ibada za ka iske ibadar wasu ta bambanta da ta wasu kaga azuminmu ba irin na wasu bane kutuba alaikum siyamu kama kutuba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun amma azumin namu ba irin na wasu bane haka nan sallan mu ba irin ta wasu bace shari'a ta mu'amala wajen auratayya zamanin annabi adamu wa na iya auren kauna amma mu wajen zamanin annabi muhammadu ba haka bane don haka a wajen mu'amala to ana samun bambanci da wajen shari'a amma dai wajen tauhidi na ta Allah dukkan annabawa gaba ɗai karantar su guda ce to shi yasa ka ce mun yi imani da billahi da abin da aka saukar bisa gare mu abin da aka saukar ga annabi ibrahim isma'ila ishaq yaquba jikokinsu da abin da aka ba annabi isa da musa da abin da ka ba annabawa duka ba mu bambantawa tsakanin wani da wani musulmi bai da ikon ya ce na yarda da annabi muhammadu tunda shi ababba amma ya ce bai yarda da annabi isa ba kafirci ya tabbata bai da ikon ya ce ya yarda da annabi muhammadu bai yarda da annabi musa ba kafirci ya tabbata dole ya girmama dukkan annabawa kuma shi karbe su tare da cewa annabi muhammadu shine babba idan an samu wani bambanci tsakanin shari'a tsakanin magana su ta kila mai yiwa a samu wani bambanci tsakanin wahayinsu kila su kawo wani abu wanda yake ya saba ma tauhidi to wannan mun san kuskuren su ne ba kuskuren littafin da an kai ko musu bane la nafar da kuma hadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa nahnu muslimuna masu mai kowa muke lahu zuwa gare shi ai mukhlisuna ma hutsalka kiyawa muke muje ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي وند يدعي غير الإسلام وان مسلمتي دينا يزم الديني غريشي يا أجي مسلمتي يدوكو وان أبو رسول شيء الديني فلن يقبل منه ba za a karba gare shi ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma ranar lahira yana cikin masu hasara da dai musulunci shine addini karbabbe a wurin Allah duk wani addinin da aka kira yau a duniya shirme ne amma za ka ji masu karatun da yanatu kila alisahu addinai kila sun hidari kuma kowane wai an yi tirafi da addini ne saboda shirmen duniya amma addini na kwarai shine na annabi muhammad duk abin da ya saba mata hiyar musulunci shirme ne mafi shirme kai kuma kowa kai ne inna dina inda allahi al-islam musulunci na gaskiya a wurin allah shine musulunci kame kamen haki bai hana wada rijiya kwat daure ma wani addini gindi da sunan addini na a yau ya daure makarya gindi ya yi aikin banza gindin bai dauri ba wurin allah allah bai karba ba in ko allah bai karba babu addini saboda haka duk addinan da aka yi yau a duniya addinan banza ne kuma da sannu za a gane haka don radda Allah ya kawo imamu insha Allah dole shi sai kai ishe gantaka ce Allah ishe gantaka ce kaga kowa yana alfahari kuma an yarda wasu ba abu zulji zai kaje ce wai ba ka da ikon ka ce ma wasu kafirai laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalathatin ko eh.
hakika waɗanda sun kace Allah na uku din uku ɗaya kafirai ne amma an kace kiristoci kafirai ne sai haka jikin wasu na makarkata ka ce ma kirista kafiri kirista kahiri na mana Kafiri ne.
kahiri na Allah Allah hudu.
ha da nassin qur'ani Gaskiya.
in yana son a kira shi musulmi ya bi addinin annabi muhammadu wanda allah ya ba ka- ka- ga gaskiya ga rantsuwa ka sa ma ɗanka ragawa ka ce ba a ja Dole ya ja.
duk wanda bai bi addinin Muhamm- annabi muhammadu ba suna ne kafiri Sai.
kafirai ne allah yahudawa kafirai ne yau kiristoci kafirai ne a yau Da kyau.
mu dai Alhamdulillah.
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم wai han الظالمين
mujamala aka ce gairul musulmi Wa- waɗanda ba musulmi ba shi ya ta ba kawai ku ce kafirai kawai bai sauki Gaskiya.
ba musulmi na ba mi an ma'ana Kafira ne.
to shikenan ga hanya mafi sauki a mujamala aka ce a ba a cewa kafirai sai da ya ce waɗanda ba musulmi ba kai fa yahdi Allahu ya Allah ka shirye da ai la yahdi Allahu ma'ana Allah wannan istifhamu ta karirin ne kai fa yau da kaka ya hadi Allahu Allah ka shirye da ai la yahdi Allahu Allah bai shirye da kauman mutane kafaru da sun ka kafirce ba da imanihim bayan imanin su wa shahidu sun ka shaidi wa sha wa shahadatuhum sh- sh- shaidussu sun ka shaidu annar rasul haƙiƙa manzon Allah haƙƙon gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinatu hujjoji suka zo musu alhujjoji hujjoji az-zahiratu bayyananni wallahu Allah la yahdil qawmal zalimin Allah ba zai shiryar da mutane azzalumai ba ma'ana Allah ba zai shiryar da mutane ba waɗanda sun ka kafirce bayan imaninsu kuma sun shaida annabi Muhammadu gaskiya ne hujjoji sun zo musu amma suka ƙibin hujjojin to waɗannan mutanen Allah ba zai shiryar da su ba Allah shi kiyaye mu wallahu la yahdil qawmal zalimin Allah da bai shiryar da mutane waɗanda azalumai waje
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ulaika waɗannan jazaohum sakamakon su anna alaihim la'anatallahi cewa la'ana Allah ta tabbata gare su wal mala'ikati da la'anan mala'iku wan nasu da mutane ajma'ina baki daya waɗannan da sun kasan manzon Allah gaskiya ne suka kibi to waɗannan sakamakon su Allah ya la'ane su kuma ta tabbata gare su mala'ikun Allah sun la'ane su kuma mutane baki daya sun la'ane su Allah shi kiyaye mu
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
khalidina suna waɗanda aka kaddara ma tabbata fiha cikin la'anan nan awon nari ko ko wuta almadululi biha alaiha wadda ita la'anar tana gwadin shiga wuta to za a kaddara musu tabbata cikin la'anar ko ko tabbata cikin wutar la yukhaffafu anhum al'azabu ba za a sauƙaƙa musu azaba ba wala hum yunzaruna kuma ba za a saurara musu ba idan an fara ba za a kakkabta ba za a ci gaba da yin ta har abadar abada Allah shi kiyaye mu mu tafi إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم to ka je halin Allah sadda duk ya yi ƙyashi kuma sai ya sassata illa ladina sai waɗannan tabu da sun kai tuba min ba da zalika bayan hakan ga bayan sun bizire ma gaskiya sun ƙi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun ga gaskiya sun murji hanci sun ƙibi to sannan kuma sun ka dawo tabu sun ka tuba min ba da zalika bayan hakan ga wa aslahu sun ka sun ka gyara amalhum aikin su fa inna Allah haqiqa Allah tare da haka gafurun mai yawan gafara ne lahum gare su rahimun kuma mai rahama ne bihim da su ka gani shi Allah sadda duk Allah ya yi ma mutum muwafaka ya dawo ga sakon shi ko kafircin shi ya tuba kahin gargara to Allah zai karɓe shi kofa Allah buɗe take ga dukkan mai sabo ko kafirci ne har ya kai gargara wato lokacin da rashi zai hita to amma in rai ya hita ba a tuba ba kenan wannan huwa min al fil akhirati min al khasirin wannan ga rayuwa kenan koko akwai abin da ake ce gargarar duniya duk abin da mutane kai na saban Allah Allah yana diban su kuma zai gafarta musu in sun tuba sai in rana ta hito da yamma wanda yake min min asharatis sa'atil kubra yana daga cikin manya manyan alamomin tashin alkiyama hitowar rana daga yamma to sadda duk rana ta hito daga yamma to wannan kam kowa shi abin da yake a rufe atil aqlam wajen fatis suhuf wanda ya tuba yana nan tubabbe shikenan yana nan tubabbe har rayuwa ta ta doke wanda bai tuba ba kuma Allah ba zai karbi tuba ta yi ba wada- wada rana ta fito bai tuba ba to haka nan zai mutu Allah shi kiyaye mu to shi yasa Allah ya ce illal ladina tabu min ba'da zalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim irin waɗannan ayoyi suna bada ƙarhin gwiwa ga musulmi shi yasa rayuwa ga ɗan adam take albarka mai yiwa kila yayo shirme da baya Allah shi idraki ne da rahama ta yi kahin mutuwa ya tuba shikenan sai Allah ya karbi tuba shi mu je
إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون wani zala wannan aya ta sauka fil yahudi ga yahudawa Allah ce innal ladhina haqiqa waɗannan kafaru da sun ka kafirce bi Isa da annabi Isa ba da imanihim bayan imanin su bi Musa da annabi Musa su mutanen annabi Musa ne sun yi addinin yahudanci da annabi Isa ya zo sai suka ce sun ki yarda da shi don ba annabinsu bane ko kuma su dadu kubaran sannan sun ka ƙara kafirci da muhammadin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun ka ƙara kwabata ba su yarda da annabi isa ba annabi muhammadu yau shi ma suka ce ba su yarda da shi ba to lan tuqbal lan tuqbala taubatuhum lan ba za a karbi tubar su ba in ji Allah ba lan ba lan tuqbala taubatuhum ba za a karbi tubar su ba idan gargaru in sun ka kai gargara su ma ka gani Eh, ba za a karba ba in sun kai gargara wa matu in suka mutu kufaran suna kafirai Eh, ba za a karbi tuba su ba wannan su ma kama waɗancan ne in dai ya hita ba a tuba ba kenan amma in- in dai in dai Allah ya idrakin mutum da rahama ta yi ko da saura sakan guda ko ya gane ya faɗi kalima ya dawo taballahu alai Allah ya karbi tuba ta yi wa matu kufaran ulaika waɗannan kuma dalilun sun ne batattu Allah shi kiyaye mu mu je إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين innal ladhina haqiqa waɗannan kafaru da sun ka kafirce wa matu kuma sun ka mutu wa hum kuffarun alhali suna kafirai waɗannan kan sun yi rashin sa'a walan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walan yuqbala ba za a karbi min ahadihim daga ɗayan su ba mil'ul ardi cike da ƙasa zahaban na zinariya ay miqdara ma yamluha gwargwadon abin da ka cika ƙasar wala wabta da bihi da koda za su yi fansa da shi wanda duk ya mutu yana wanda duk ya kafirce kuma ya yi rashin sa'a ya mutu yana kafiri to da zai zo ma Allah da ƙasa cike da zinariya zan duk ƙasa gaba ɗaya mil'ul ardi zahaban ya zo ma Allah da cike da ƙasa na zinariya don ya fanshi azabar Allah a yahe mai to Allah ya ce ba za a karba ba wala wifta da bihi ko da zai yi fansa da shi eh Allah bai karba fansaran nan shi yasa imani ya yi komai tsada kalma guda ta isa la ilaha illallah muhammadur rasulullah in ta samu shi kenan ta biya bukata amma in bata samu ba da ka ci da ya ci koma Allah ƙasa zinariya ya zo da ita ce gashi Allah kahircin da ya yi a yahe mai ga kuɗi ya kawo ma Allah ba ruwan Allah da wannan la ilaha illallah ɗaya ta hi ita sai ta biya bukata amma mil'ul ardu zahaban ba zai biya bukata ba to shi yasa aka ganin tsadar kalmar la ilaha illallah duk wanda Allah ya mafaka faɗinta ranar koma ga Allah shi bukata ta ta gaba biya komi yawan kafirci ne Eh, shi yasa muka cewa fir'auna nan ne ya rashin sa'a da bai faɗe ta ba har ya koma ga Allah da ya faɗe ta tare da shekarun da ya kafirci da tare muka gobra mai da shi a cikin aljanna insha Allah amma rashin sa'a ta rashin faɗinta kuma dukkan wanda ya mutu akan kafirci matsala ta rashin faɗin la ilaha illallah da ya faɗi guda da bukata ta ta biya wala ta dibi ulaika waɗannan lahum azabun alimun suna da azaba mai radadi ay mu'limun mai radadi wa ma lahum min nasirin kuma ba su da mataimaka mani'ina masu hanin su daga azabar Allah Allah shi kiyaye mu mu dai لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ubangiji ya ce lan tanalu ba za ku samu albirra lada ba ai thawabu huwa huwa jannatu wato ba za ku samu lada kyautatawa ba wa huwa jannatu shine aljanna idan kuka yi da'a ba za ku samu ladarta ba ai ba za ku samu aljanna ba hatta tunfiku sai kun ciyar ai tasaddaqu kun yi sadaka min ma tuhibbuna daga abin da kuke so ai la tajiduna aljannata ma'ana ba ku samun aljanna illa bi infaqi ba'd ma tuhibbuna sai da ciyar da wani abu daga cikin abin da kuke so min amwalikum na dukiyoyinku duk wanda ka son aljanna to aljanna abin da agorunta ciyar da abin da kake so saboda Allah ka ciyar da shi laysa laysa al-infaqu fa hasbu bal infaqu ma tuhibbu ba ciyarwa kawai ba bal ciyar da abin da kake so kakka ɗauko shara ka basuwa a abin da dai kake so to shi kaka basuwa shi agoron aljanna eh shine yace laysal infaqu fa hasbu ba ciyarwa ba kawai bal infaqu ma tuhibbu bal ciyar da abin da kuke so eh wannan ko abu ne mai mai mai muhimmanci kwarai da gaske don kullum Allah shi kan kalli wato i a girman da mutum ya kaddara cikin zuciya ce akan abin da zai ba su saboda Allah shi yasa wasu ba su iya bada abu kaɗan wasu ba su iya bada abu lalatacce saboda kullum zai ba su wa ya san wanda ya ka ba rabbul izzati ne. to shi ko rabbul izzati kana ɗaukar ɗan goro maino ka kai mai don haka kullum hidima ta yi wurin bayan Allah babbata saboda sadda zai bada Allah ya ka kallo shi yasa sai abin sai ya gwaba ta amma wanda bai mura'atin wannan wannan sai ya ta yin abu da yace ya komo la tastahyu bi ridal qalili fa innal hibara aqallu minhu kan ku ji kunya wajen ba da dan kadan kadan ya rashi rashi ya yi zama dan kadan amma shi mai ganin wanda aka ba Allah ne to kullun sai ya cika zakka saboda ba a ta san ma Allah da dan abu dan tsino dan walakantace shi yasa kullun sai ya cika zakka wajen ba Allah abin da zai bashi shine yace fa su bal infaqu ma tuhibbu maulana ya khadibuna bi qawlihi yace ubangijinmu yana magana yana magana da mu da cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuke so bi sababin nuzul hadhihi al-aya yace da sababin wannan ayan ne tasaddaqa abu talha bi jannatihi eh, biruha biruha yace da wannan ne abu talha yayi sadaka da gonashi a biruha ya gonan yana son shi akwai rijiya ciki da ya ga wannan aya sai ya yi sadaka da gona ardun fiha nakhilun wata ƙasa ce wadda adda dabinai wa fiha bi'irun a'zabu ma'in yace kuma akwai wata rijiya ciki mahi daɗin ruwa min miyahil madina daga daga daga daga ruwan madina Eh, ga dabinai kuma ga rijiya mai ruwa wadda duk ta hiriyojin madina daɗi to da ya ji wannan lantana birra hatta tun fi kuma matu hibbun sai ya ce to ya ba Allah ita Mm. kanar rasulu sallallahu alaihi wasallam ah, kanar rasulu sallallahu alaihi wasallam ya dakhulu bira ah, biraha yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana shiga wurin wa yasta'dhibu ma af- ma af- ma afiha kuma ya ya ji daɗin ruwan da a cikin gonan da rijiyar manzo Allah na zuwa wurin don ya sha ruwan Allah.
saboda daɗin ruwan eh, Mm. qala lir rasul sallallahu alaihi wasallam sai abu talha yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rabbana yaqulu yace ubangijinmu yana ce muna lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar da abin da kuke so eh, uhibbu ahabbu amwali ilayya biruha yace mahi soyuwar dukiya ta gare ni biruha wa hiya fi sabilillahi a da'aha haythu araka Allah yace na bashe ta saboda Allah azata duk inda ka ga duk inda Allah yace ka azata azata ni da na bashe ta na riga na ba Allah ita ya rasulullah kai wa da ka gara ce Allah.
Baƙalar Rasulu sallallahu Alaihi wasallam manzon Allah ya ce bakin bakin lale lale dalika malun rabihun au malun ra'ihun ya ce wannan dukiya ta mai riba ko dukiya ta mai tahiya Allah.
wa ara an ta da'aha fil aqrabina manzon Allah ya ce to ina gani ya kamata ka maishe ta ga yan uwanka Allah.
fil aqrabina Mm.
fa qassamaha bayna aqaribihi sai ya raba wannan gonar ga makusanta sai shi Abu Talha Allah.
fa ata zaid ibn harisata to shi ko zaidu dan harisa ta sai ya zo wa kala saboda wannan aya sai ya ce ahabbu amwali ilayya mahi soyuwar dukiya ta gare ni jawadun indi wa ha huwa ja'altuhu fi sabilillahi wani doki ne in garma Na'am.
ni ko shi ne hiji Allah.
ya rasulullahi ga yanan na ba Allah Allah.
lan taralul birra ta kaji sabbai Allah.
ba karatun ɗaya suka yi a wuce ba a'a al al al al al ilmu wal amalu Eh, Allah.
za a yi karatun kuma za a aikata Kai tsaye na- kwarai ko shi yasa sai na umar ya samu shekara goma sha biyu yana har da suratu ali imrana Allah.
sha biyu Allah.
ya aka yi sai na umar shekara goma sha biyu kahin ya har da sai imrana ga shi yanzu yaro shekara uku gaba daya da kwarai ce eh al ilmu wal amalu Wal amalu.
duk ayar da aka karanta sai an daddake ta an mai da aikin ta jiki sannan a ci gaba Allah.
haka suke yi Sai za ka shiga goma sha shi biyu.
yasa aka shekara goma sha biyu ana har da ali imrana Allah.
to shi yasa to kaga dai yanzu da saukar wannan ayar gata kowa na rige-rige ya ga ya cika abin da wannan ayar take bada shi zai dauna harisa ta ya kawo doki Eh, ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan doki shine hiso na sanya shi fi sabilillahi fa da fa'ahu li usama ta ibnihi sai ya tunkuɗa shi ga usama ɗanai Allah.
ko Eh, har kaga infaƙin wa gida shike gida shi.
ko tunda ɗan shi ne yabba Ƙwarai.
shi ma wancan waye rabe ma dangi ne kamar yadda manzon Allah ya masa izini Ya masa izini.
amma kuma Allah ya karba Allah.
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun بنزول هذه الآية تفاخر الصحابة ودفعوا أموالا طائلة yace da wannan ayan ne sahabbai sun kai ta alfahari sun kai ta ba da dukiyoyi masu yawa wa kana abdullahi ibn umara yuhibbu lauza yuhibbu lawz bisukar abdullahi ibn umar yana son lauzu da sukar wani wani tsiri ne ko wasu ƴaƴa itace ne Na'am.
wa kana yashtarihi da'iman ya zama yana sau lauzu ko yaushe wa yufarriquhu fil nasi ya raba shi ga mutane wa ya kulu ya ce inna inna abdullahi ibn umara yuhibbu lauz bisukar ya ce ni abdullahi dan umar ina son lauzu da sukar wa maulana ya kulu ubangiji mai yana ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar da abin da kake so to kaga shi ma abin da yake nan abincin da ya fi so Na'am.
shi yayi ta sauwa yana ba su lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa kana umar ibn abdul aziz umar umar dan abdul aziz kana ya hawi jariyatan ya zama yana son wata budurwa Eh, da zaujatihi ta matar shi wata kuyanga eh, wa talabaha min hamiraran fa abat ya yi ta roƙon matar shi ta bashi kuyanga amma ta ƙi Allah.
A wannan Abdu- Abdu- umar ibn abdul aziz ko Eh,
walamma waliyal khilafata lokacin da ya zama sarki sarkin musulmi eh, to hayya atha almar'atu na'am, sai mata tashi ta gyara wannan yarinyar na'am.
wahallata bi anwa'il huli ta yi mata kawa da nau'o'i irin na kawa ta gyara ta sosai wal hulla da kayan kawa wa dakhalat biha ilaihi sai ta doke ta ta ta kai ma eh, Umar ibn Abdul Aziz Mm, ko mm.
wa qalat hiya hadiyatun minni ilaika takhadumuka
Ko?
ta ce wannan hadiya ta ce zuwa gare ka don taima hidima Allah.
eh, Allah.
kaga can dole ta hana ta hana ko eh amma da ya zama sarkin musulmi sai ta yi haka ta ɗauki jariyar ta shirya ta kamar amarya eh ta ce ga ta nan na kawo mata ma hidima can dori ta yi ta yi ya yi ya yi ba ta bashi ba Allah to fasalaha ya tambayta min aina malaktiha Mm.
to daga ina kika mallake ta faƙala ta ce innaha ja'at biha min baiti abiha ta ce ta zo da ita daga gidan ubanta fafattasha ya bincika kaifa malakaha abuha ya ubanta ya mallake ta Mm.
Eh, ita mata dai ta ce ai daga ubanta ne samo ta eh to sai zo gidan uban ya bincika shi baban kaka ya same ta eh wakila mata amilun wa alaihi duyunun wani ma'aikaci ne ya mutu akwai basoshi a kan shi fa ukhira amwaluhu an ka karbi dukiyoyi ne fa hiya min tilkal amwal ita tana daga cikin waɗannan dukiyoyin da aka karba akan bashin da aka bi ne Mm.
saboda haka ita bashi ce da ake bin mai ita akan bashi aka anso ta biyan bashi ta biyan bashi ce.
yawwa Mm.
a fa'adara warasatul amil ya halarto da magada mai aikin Mm.
fa'ardahum ya yadda su ya yardar da su wa tawajjaha ilaiha ya huskanto da ita wa qala sai ce bayan dukkan ya gama binciken halaccinta zuwa gare shi kenan eh na'am ko Eh.
ya gama binciken halaccinta zuwa gare shi Mm.
kada ya zan ya karbe ta ta hanyar surkulle yanzu dai ta zama halan malak eh kuma ya daɗe yana so yanzu kowace bukata ta biya ta biya mm.
bayan haka wa kala sai ce anti hurratun ta he na sake ki ke zama da fi sabilillahi na sake ki saboda Allah Subhan- su ba batun sauran zama ku yanga ke Ba batun ku yanga.
duk waccan bukatar tashi ya aje fi sabilillahi saboda Allah Allah.
anti hurratun liwajhillah na sake ki saboda Allah fa killo aka ce masa ba'ada mata ibtafiha eh bayan ka wahala a cikinta wa barra'ata haka barratar da ita min kulli shubhatin daga kowace shubha eh ala sai ya ce maulana ya kulu ya ce ubangijinmu yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ubangijinmu yana cewa ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar daga abin da kuke so Allah.
to kaga shi ma haka yayi ya sake ta saboda Allah tare da ya kai gare ta yana so Allah.
amma sai ya ga ba da iyauta ta saboda Allah ya yi mai amfani da ita Ya hizo bukata.
saboda aiki da wannan ayar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa kana fudailu maridan fudailu ya zama marar lahiya fastaha lahama dujajin sai yayi kwaɗan naman kaza Mm.
wajahada nafsahu yayi yaƙi yayi ta rigima da kai ne 40 lailatan har kwana 40 yarjuruha yana tsawatar da rai ne an shahawati lahamid dujaji daga sha'awar naman kaza ya yayi ya kore wannan sha'awar ta naman kaza ga kai ne har kwana 40 Allah.
ba da 40 lailatan bayan kwana 40 galabatun nafsu sai da ta rinjaye shi Allah.
sai dai ya ci naman kaza ala shahawati dujaji bisa ga sha'awar naman kaza to fa akhbar fa akhbar rabbat albayti sai ya bada labari ga uwar gida Eh.
naman kaza kace inni ukabidu nafsi wa amna'uha min shahawati lahmid dijaji wa galabatni ni dai ina nan ina ta rigima da raina ina hana ta daga shawan naman kaza amma yau raina tarin jaye ne Mm.
bale mala budda li min lahmid dijaji yau kan dole sai na ci naman kaza Na'am.
ala sai ta ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah lima tamna'uha min shay'in ahallahu Allah Mm.
to me an tsaya kana rigima ga abin da Allah ya halatta ma har kwana 40 ka sawo kawai ka ce wa huwa mutayassirun alayka kuma abu ne mai saukin samuwa gare ka Mm.
dhahabat ila suqi uwar gidan sai ta tayi kasuwa wasarar da jajan ta sauka za bi dirhamin da dirhami wa- wa- wadani wadani qaini wadani qaini ko Mm.
da dan da danki danki guda biyu sunan kudin su ne Mm.
Mhm. wa tabakhatin da ja ta dafa kazar Mm.
bi anwa'i tibaqi da kayan dahuwa dai Mm.
fa adaratu bayna yadayhi ta kawo kazar gaba ne ga- gaban shi Mm.
ko kafa sa'ilun bayan an hada kazar ta kwana 40 ana rigima ko Alhamdulillah.
ta je ta sau kazar ta hada komai da komai yanzu ko Eh.
me ya rage ya ci ko kafa sa'ilun sai almajiri ya tsaya To.
wa qala tasaddaqu alal miskin ga bawan Allah ku ba ya zaraka Allahu Akbar.
ko fagala sai ce idfa ihe lahu ba shi kazar fagala sai ta ce hadha shay'un tuhibbuhu wa ana sana'atuhu laka yace abinda kake so mai gida kuma gashi na riga na shirya shi af'alu shay'an lil miskin bare eh, ko Eh.
wa ana sana'atuhu laka Eh.
na riga na shirya maka shi af'alu shay'an lil miskin afdalu lahu eh bare in wa miskinin wannan mabarashi bare in bashi wani abin da shi mai kaza tun da shi mi ruwa ne da kaza eh wata akulu shahawata ka kai kai sai ka biya bukatar ka tun da kwana 40 kana sha'awar cin kaza na'am قال سيتي ما تفعلين للمسكين ميزاكي ومسكين قالت أعطيه ثمن الدجاج سيئن باشي كدن كازن منا na'am
ذلك أنفع له يا هي مي أنفاني eh وتأكل أنت الدجاج كما سيكا كازر eh وقال سيتي نعم ما رأيت وقال سيتي آه نعم ما رأيت آتيني بالثمن eh
yace to da gani kawo min ma ra'aiti abinda ka gani atini bi thamani kawo min kuɗin fa ta bi thamani sai ta kawo mai fudailu ta kawo mai kudin fa jama'a thamana wa dujaja wa dafa'ahu malul miskin da kudin kazar da kazar duka sai ya tura ma mabaraci Eh,
subhanallah wa dafa'ahu malul miskin wa qala maulana ya kulu ubangijin mu yana cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Allahu ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar da abin da kuke so akbar
fil haqiqati ka gani duka bayan Allah haka suke to shi yasa kullun infaqi a dole mutum shi mura'atin inda yake ba abin da yake ba su haka kuma shi yasa su za a yi ta ganin bayan Allah salihai suna wahala da iyali na sha bayanin wannan su yi ta su yi ta su yi ta lalura ta iyali sai sun cika zaka ba su wasa Mm.
don lantana lubirra ta tunfiku min ba ta ko iyali abin da aka ba su Allah da yake ba ko Eh, da ka ba su da ka ba su mi- miyar miyar kuka ba magi da ka ba su dage-dage da sunan lantana birra hatta tun fi kuma wane hi ba ku gama wane hi saboda haka sau kafar rago a yi dage-dage kowa ya ci lantana birra hatta tun fi kuma tuhibbun sadaqallah idan za ka yi masu tura sau yadi mai tsada kowa ya sa lantana birra hatta tun fi kuma tuhibbun duk abin da za ka yi ka yi a ala tun da Allah yake wa Allah ai shi yasa su bayan Allah salihai nan ne suke kwaruwar mutane ana ganin kamar wahala ta suka yi amma su sun san wanda suka wa wahala shi ko Allah wa man awfa bi ahdihi min Allah akwai mai cika alƙawari irin Allah babu babu ga lada ga la'ada Allah Allah ga gidan dai sun gamsu balle shi ko Allah da aka wa Allah akbar kuma sai kaga Allah ana inda zanni abdi bi eh haka duk inda ka aje Allah sai ka iske shi nan Allah in ka ce har abada in kai yi miyan nama ko da kala talauci za ka yi kai to talaucin za ka yi kai ya zo amma da za ka ce kullum sai an ci kaji gidan ga tunda Allah ya halatta ko eh ko eh in faƙi ne ba don ka ba don su don- ko haka sai kullum Allah ya baka kaji ita ce yau aka jira su kare gobe aka jira su kare su ki karewa Allah akbar saboda ana inda zan abdi bi inda ka aje Allah sai ka same shi Allah to nan mu- matsala kullum ga zuciya take subhanallah idan zuciya ta gyaru salahal jasadu kulluhu idza fasadat fasada jasadu kulluhu idan zuciya ta yi kyakkyawan zato ga Allah sai ta samu Allah inda ta ka zato in ta yi mummunan zato ga Allah sai ta samu Allah inda ta ka zato ne to Allah ya samu cikin masu kyakkyawan zato ga Ubangiji to mu je to shi ne dai har yanzu karatun bai kare ba a lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibun fil haqiqati inna Allah a, in kana Allah yukhbiruna annana la nanalul birra yace fil haqiqati a cikin haqiqa in kana Allah yukhbiruna in Allah na bamu labari annana cewa mu la nanalul birra ba mu samu aljanna illa bi infaqi ba'd ma nuhibbu sai da ciyar da wani abin da muke so fa kaifa nanalul barra to ya shi ko shi Allah shi ya za mu samai lan tanalul birra ba ku samun aljanna hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai kun ciyar da wani abin da kuke so ko aljanna birra to shi barru din fa shi Allah shi ko da me aka samu ne lan tanalul birra hatta tunfiqu ko Mm. fa kaifa nanalu uh, albarra illa ba'da infaqi jami'i ma namliku na, ma namliku shi ko Allah ba a samu ne sai ba ba ba wani abu daga cikin abin da mun ka mallaka ba ko sai mun ciyar da duka eh sai mun ciyar da duka illa ba'da infaqi jami'i ma namliku ba mu samun Allah bil haqiqati sai mun ciyar ma sai mun ba da duk abin da mun ka mallaka ga Allah duka gaba ɗaya Mm. albirru nanalu bi- bi ju- eh, bi juzu'in min mal- min malana ko muna samun aljanna da yanki na dukiyanmu wal barru alladhi huwa Allah amma albarru wanda shine Allah la najiduhu illa bi infaqi kulli ma indana shi kan ba mu samu ne sai mun ciyar da dukkan abin da a wurin mu fala budda an yusallima al-abdu amwalahu wa auladahu wa nafsahu lillahi tabaraka wa ta'ala in mutum na son ya samu Allah dole ya bada dukiyoyi ne dole ya bada ‘ya'ya ne, dole ya bada kai ne ga Allah maɗaukakin sarki. Eh, da- Da kai, da dukiyarka, da ‘ya'yanka duka sai ka ba Allah sannan za ka same shi. Fa idza fa'ala zalika idan ba ya aikata hakan ga kana Allahu kana lillahi sai ya zama na Allah. Da zarar dukkan dogwada ma Allah komi naka shikenan ka zama na Allah wa man kana lillahi kana Allahu lahu shi kenan wanda ya zama na Allah shi kuma Allah sai ya zama na shi Allah akbar labudda min mutaba'ati millati Ibrahim shi yace dole ne daga bin addinin Annabi Ibrahim Ibrahim sallama amwalahu lidifan Annabi Ibrahim ya miƙa dukiya ta ga baki eh kissar shi ta zo a cikin littattafan ahlullahi cewa dalilin zaman shi mudifan wata rana kafiri ya zo gida ne ya neme shi abinci sai ya ga kafiri ne sai ta yi kaba muri ya ka mutulce ma ubangijin da ya halice ka sannan ka zo ka ce in baka da yafa ban baka shi kenan sai bawan Allah ya wuce wata bayan ya wuce sai Allah ya zargi annabi Ibrahim ya ce Ibrahim baka hali irin nau ba wannan ne ni halice shi ni ka bashi iska ni ka bashi arziki komi na shiga hannu na yake amma ban hwasa mai ko guda ba tare da kafirci na kai miya tsakanin ka da shi dai kawai ya biyo ya wuce sai ka hana shi kai hali na mana tare da na san ya butulce min amma ban hwasa ɗaukan nauyi ne kamar wanda saba ba annabi ibrahim ya ji kunya ya bi bawan allah nan sai da ya samo shi wajen farsahi uku ya dawo da shi ya zaunar da shi ya ciyar da shi ya girmama shi ya ce ma amma malam ya aka yi ɗazu ka koran yanzu kuma ka dawo ka kira ni ya ce ubangiji na ya zargan akan ban baka da yafa ba tare da kai butulu ne gare shi amma shi bai fasa ma abin da ya kai ma bai ce don me ba zan yi koyi da shi ba ya ce yanzu shi ubangijin ka har ya san da ni har yana cewa ka ɗauki nauyi na tare da butulcin da na kai mai ya ce ubangiji ya ce a ce to sai- sai kalmar shahada ya musulunta Allah akbar to daga nan ne annabi ibrahim ya zama mudifan idan ya yi abinci baya ci sai ya yi tahiyya farsahi sai ya tahiyya farsahi uku kilomita sa menene mil uku so so uku mil tara tara sai in ya yi tahiyya mil tara bai samu abokin cin abinci ba sannan ya zo ya ci subhanallah shi yasa ya zama shugaban masu diyafa Allah akbar to shine annabi ibrahim ya ba da dukiya ta yi ga allah ta hanyar baƙi amwaluhu lidifan wa waladuhu lil qurban ya ba da ɗanai a yanke ko haka ha wa fadana hu bilibin arim eh ɗanai bai zama hijabi gare shi ba tare wa nafsuhu lin niran kuma an kada shi wata shi kai ne ya na rukuni barna wa salamu ala ibrahim saboda dukiya ta yi ta baki eh ko eh ɗiyanai sun zama na yankewa eh shi kuma kai ne ya zama wanda aka kada wata bai da komi na shi kenan ne kuma to fattakhadahu Allahu khalilan sai Allah ya ɗauke shi baɗaɗai Allah akbar ya zama ya zama ya zama abokin Allah ya zama baɗaɗayin Allah Allah ya zama khalisan lillahi bai da kowa sai Allah Allah shi kuma yana ji ne to shine wa qala wa ma kana min al mushrikin annabi Ibrahim bai zama cikin mushrikai ba al abdu la budda an yatawajjaha ila Allah tabaaraka wa ta'ala bi kulliyatihi shehu yace bawa dole ya huskanci Allah da kulliyarsa ya ba Allah dukkan shi fa yanalu muhabbatallah sannan ya samu son Allah e duk wanda ka son ya samu son Allah to ya ba Allah kulliyarsa wa yanalu wilayatallah sannan kuma ya samu wilaya ta Allah har yanzu dai son Allah in mutum yana son ya zama waliyin Allah wanda Allah ka so eh to ya ba Allah kai ne gaba ɗaya labudda min muhabbatillahi awwalan dole sai an so Allah wala budda min muhabbati awliyaillahi kuma dole sai an hada da son waliyan Allah Allah akbar yace fa mahabbatu awliyaillahi son waliyan Allah laysa min ash-shirki ba ba shirka bane kama ya kulu ba zo ahali ƙillatil fahimi kama wanda wasu marasa fahimta ka faɗi Allah eh, in sun je mutum ya bi waliye su su kamanta biyar waliye da biyar gumaka ko kusa ba ɗaya ba ne waliyai da annabawa da manzanni duka ana bin su ne da izinin Allah amma dawagitu ba a bin su da, da, da izinin Allah shi yasa su waɗanga da izinin Allah ake bin su su waɗancan kuma ba da izinin Allah ba shine bambanci to shine yace kama kama ya qulu ba'du ahlil qillati la fami kamar yadda wasu marasa fahimta eh, suke faɗa irin yan wahabiya da ɗayansu kullun sai zargin sufaye suka yi su kullun abinda suka rigima don me za a bi shehu don me za a girmama shehu don me an ga shehu a cire takalmi don me aka cire holla don me aka duka a gaida shehu amma duka wannan sha'irun lahi ne wa man yu'azzim sha'irun lahi fa innaha min taqwal qulub dukkan su alamomi ne na addinin Allah kuma girmama su saboda ana jin wata hidikwata ce ta baiwa Allah shi yasa girmama su girmama Allah ne la gair la gair to shi yasa eh, eh, innama hiya min mahabbatillahi yace son auliya'u yana daga cikin son Allah akhbar rasul sallallahu alaihi wasallam anna al-abda yuwaffaqu bayna yaday Allah yu- ko yuqafu bayna yaday Allah yawm al-qiyamah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace bawa yuqafu ana tsaisai bayna yaday Allah gaban ubangiji yawm al-qiyamah ta ranar al-qiyamah fa yaqulu lahu ar-rabb ubangiji yace masa eh, tabaraka wa ta'ala yace ma za amilta li Bawa- bawa mi kai yi min ni Allah can duniya amma zuhuduka amma gudun duniya kafin duniya can duniya ko fakatartar ra- rahata linafsika don ka zaben makanka hutawa ne wa amma ta'atuka amma da akali gare ni fakatartar izza linafsika kana neman girma ne ga kanka hal walaita fiya waliyan qattu ko ka taba son wani waliyi don ni da ɗai ya zan mutum ka so shi saboda kawai ni to wannan shine ibada amma zuhudun kakan kakawa kakawa ibada kakan kakawa amma abinda annau ka zaɓi mutum ka so shi saboda ni to ka taɓa yi ne shi annau mm. au adai tafiya aduwan ko ko ka ƙi wani mutum kawai saboda yana maƙiyina to wannan shi aikin da kai min in kana wala waliyan lillahi au ada aduwan lillahi fa zalika huwa al-amalu alladhi ko yuhibbuhu ko eh, yuhabbibuhu ila Allah in ya zama ya so wani waliyi saboda Allah ko ya ki wani mutum saboda yana maƙiyan Allah to wannan shi aikin da ka so yadda shi ila Allah zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala madakin sarki wa man hawala al-wusula ila Allah duk wanda ya kokarin saduwa da Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki wadda al-maqamat yayi da awan muqamomi bi gaira muhabbati awliya illah ba tare da son waliyan Allah ba ko wa mu'adati ada illah ba tare da kin makiya Allah ba to fayasluku bidhalika sabila ibrahim ya ya zan ya shiga ta wannan hanya annabi ibrahimu kama kama sai zukur fil aya kamar dai yadda Mm-mm, mun ƙetare ko wa man hawala al-wusul ila Allah duk wanda ya kokarin saduwa da Allah tabaraka wa ta'ala wadda al-muqamat yayi da awan muqamomi bi gaira mahabbati awliya illa ba tare da son waliyan Allah ba fa huwa kadhibun ƙarya shike yi eh yayi da awan shi wani muqami gare saboda ilimi gare amma ba ruwa ne da waliyan Allah ƙarya shike bai zuwa ko ina Mm. shi yasa kullum masu samun muwafaka su ne mutanen da suka yi musahaban mutanen Allah auliya'ullah amma komi ilimin mutum in yayi tsayi ne yayi ta rigima da auliya'ullah da sukar su da nakadin su wallahi bai kai ko ina wa huwa fil akhirati min al khasirin shi yasa ko yanzu in ka diba malaman ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda baka ga ya labe tsakanin auliya'ullah ba tun daga eh, waliyai jikokin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rika su karshe zaka ga haraka ta dubban kaurata sai ka ji ya fara su'ul adabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji ya ce ba a ziyara annabi ko ba a tawassuli da shi haraka ta duk sai ta koma shirme sai ya aza kai ne hakimi ga ummatu Muhammad ya kai wanda ya ga dama wuta ya kai wanda ya ga dama aljanna alhali bai da wannan bai da wannan me ya kawo masa wannan saboda kin rika lezan waliyan Allah amma da ka shige cikin hanyar waliyan Allah sai kaga Allah zo mu abinka albarka kuma sai Allah ya zaba ya aza ka bisa ga siratul mustaqim duk inda matsala take sai Allah shi wanke ma ita ya aza ka bisa ga siratul mustaqim dan tahiyar ka ta zama madaidaiciya haka koma ga Allah to amma in mutum saboda haka in mutum ya fara da'awan mukami gare cikin addini amma ya ba auliya wallahi wa huwa saqitun fi ainillah Eh, Allah ba zai karbe shi ba sai ya faɗi cikin ya kakkare cikin tahiya ba zai kai ko ina ba ba sai na yi kaza ba don an san waɗanda aka na Allah Allah sun rubuta littafai da yawa amma littafan ba su da wani amfani kila sai an shekara ɗari kaza ana karatun su sai ka ji an ce kada a koma karanta matsaba ma an hana ga sunan ba sai na yi kaza ba subhanallah saboda mai saboda tun farko ba su bi hanya ba sosai amma da sun bi hanya wallahi madad da hari sai an wani littafin su shi yasa za ka ga littafin bayan Allah nan ba su tallata ba ba su hissuwa ba bal kila sadda sun ka zo bayan akwati sun ka ɓoye amma Allah ya hishe su an buga su suna nan ummatu Muhammadin na amfani da su sai haga mutum ya yi littafi yanzu ga ya yi istishhadi da ayoyin Qur'ani da hadisan annabi da dukkan wata magana mai ma'ana ya daure mu komi gindi saboda ya san wanda yake istinbati eh amma tun da babu Allah ciki babu hanyar Allah sai kaga kahin shekara ɗaya babu littafin ko gare Allah ya tsine ma littafin don ba bisa ga hanyar ahlul lahi yake ba amma in na ahlul lahi ne ko shahi guda ne Allah da rike sai ya kai shi ga ummatu Muhammadu sun yi amfani da shi to Allah ya ba mu ikon soyayya ga bayan Allah salihai Ah, lokaci ya na garo he wa man hawal rusula ila Allah tabaraka wa ta'ala wadda al muqamati bi ghairi muhabbati awliya illa fa huwa kadhibun maqarici ne walau ata bi ibadatu thaqalaini ko da ko ya zo da ibadatu thaqalaini yayi ta sallah har sallah ta yi ta kai sallah insu wal jinnu subhanallah ya yi sallah har sallah ta yi ta yi daidai da sallar da ɗan adam ya yi da wadda aljannu sun kai subhanallah ya yi da awa wani matsayi gare ga Allah amma babu ruwa ne da waliye bai zuwa ko ina ƙarya shi kai ƙarya shi kai subhanallah shine yace uh, fa huwa kadhibun walau ata bi ibadati thaqalaini wa innama yud wa innama yadribu hadidan baridan wannan kama ya dauko karhe ne ba a sa cikin wuta ba ya yi ta kwada burara tashi shikenan bai Ba- bai bukata.
ba- ba- ba- bugun ba zai yi ba ba zai yi ba ba amfanin ibadat Mm. labar da min muwala ta auliya illa shehu ya ce dole ne a so waliyan Allah labar da min muwala ta auliya illa dole a so waliyan Allah wa mu'adati ada illa kuma dole ne a yi kiyayya da maƙiyan Allah kiyayya da maƙiyan Allah ibada ne banda sassattawa banda sassattawa domin sassattawa za ta kawo mudahana mutum ka san maƙiyin auliya'u ne ka rinka tazalluli wuri ne kuna abuta kuna soyayya wallahi sai ya ɗiga ma ƙiyayyan nan wata rana sai ka fara aje girman waliye sai ka fara aje wasu abubuwa don ku samu zama lahiya da shi tir da zama lahiya da shi saboda haka tsayin ka tare da waliyan Allah duk mai mu'adati da su aje shige heri kana ka koyi ta tafiya Mm. wa mu'adati ada'illah to fa yasluka bi dhalika sabila ibrahim to shine dai a labudda min muwalati awliya illah dole a so waliyan Allah wa mu'adati ada illah dole a kimakiya Allah wa yasluka bi dhalika sabila ibrahim sai mutum ya shiga hanya annabi ibrahim kama sai yuzkaru fil aya kamar dai wanda za a ambata a cikin aya kuma tun fi min shay'in abinda kuka siyar na abu wa inna Allah bihi alimun Allah masani ne ga abin nan fa yujazi alaihi kuma Allah zai saka akan shi muje alhamdulillah Au, an kai ko an nan shigo to abin da muka karanta dai Allah ba mu lare shi wannan mun kai kure kuma Allah shi gafarta mana Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya wannan coronavirus da ta damuwar duniya muna roƙon Allah ya ɗauke mana shi a nan jihar kada Allah shi ƙara ko guda cikin abin da ya samu shi ma wanda annan Allah ya warkar da shi sauran jihohin da aka samu masu shi Allah shi warkar da su waɗanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmi Allah ya karɓi shahadar su waɗannan da abin bai kai ba kada Allah ya kai shi a Allah ya tsamo ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah bi fadlihi wa karamihi wa mannihi wa judihi kuma muna tuba ga Allah da ya kore mu daga masallatan shi daga wuraren manasiku saboda halayen mu muna roƙon Allah ya yanto addinin musulunci ya zama dukkan taɓargazar da ta kai har wannan ta faru Allah shi gyara mana ita da kanshi wa huwa ala zalika qadirun wa bil ijabati jadirun Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarka Fatiha da salatul Fatihi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره مقدار العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين